بن معد كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة على أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقال طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقال طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخرة شما كسني wasu kare kaga ni ba da suna ka fil akhira an ce kenan kaulin shi na masar kenan ya ce wa kaul malik wa shafi ga malikiya nan mun doke shaka da kurkurar baki sunna ne amma su imam ahmad wajibi ne to ina asalin sabanin a gurguje hal shi hanci da baki huska ne ko ba huska ba ne zahirin huska ne kasance wasu ka ce ya zahirin huska ne da haka amiya allah ya ce wa sulu to in muka nan tun da zahiri ne to in baka shaƙa ba ta kurkuratu ba alwala ba ce ba wani shine wani imam ahmad da waninsa su ko malamai malikiya da shafiya suna ganin a'a dahil ne ba bayani suke ba hanci ai sai ka sha ciki baki sai ka buɗa suka shi haka fuska wanda da sama shine aka magana suka shi haka wannan kurkurar baki ta shaƙa ruwa abinda sai zama sunna mai ƙari saboda ba a rawaito daga manzorama ba ya taɓa yin alwala mai shaƙa ruwa ba ya kurkura baki su wancan masu ama suka ce ƙari da ƙarau ya nuna huska hanci da baki huska ne saboda ba a taɓa ce annabi ya alwala ba bai shaƙa ruwa ba ya kurkura suka ce wajibi ne shi yasa na imamu ahmad ya ce idan mutum har ya sallah to ya sake sallah in bai sha karuwa ba kurkura baki kuma ya ce kurkura baki ma ya karhi wannan shi asalin saɓani a gurguji tsakanin malamai
babu ma ja fi takhlil kuma hadisi ne ingantacce za ta wata ta kaga mana amri ne idan kai alwala ban tasir sai ka ban tasir ba a ce ba ba shikaki ba saboda ai sai ka shaƙa sannan ka yaci sai ka ce ka yaci saboda in babu yaci ba ta zuwa sai an yi mi an shaƙa shine wajahin kuma su jimarta ma'ana kai tsalkin foge ka wato lafefa to ka yi autir ka yi mara uku ko biyar nan باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبيد عبد عبد الله بن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إليه هذه أبوبوا كدن misali ka ɗebo ruwa haka in ka ɗebo su haka to sai ka ɗiba ka kurkura saura ka shaƙa shine min kafin wahi ba sai ka kurkura so uku ba sannan ka ɗebo ka shaƙa so uku imam malik shi ma ya ce akan ya halatta cewa ɗin ana iya yi min kafin wahi amma tafsilin misali ka rabe su na kurkurar baki daban na kuma shaƙa daban waga ruwa ita ce ta inganci in ka ɗebo ruwa ka ɗiba ka cika kurkura ka shaƙa akwai wani kuskure da da yawa ƙasar da ake yi kurkurar baki daban ya asawaki daban mutanen mu da sai su gami misali ka zo alwala ba ka da asawaki to kana ɗiban ruwa ka wannan ga littafinmu sai ka sa ga bakinka ka sa ya tsaka wannan kayan ka soma alwala amma in ka zo alwala to ka zo kurkura taharikul ma fil fami ba haka mai isi ya ce ba motsa ruwa cikin baki shine kurkurar baki ba sa ruwa da ya tsaba ciki to da shi ya kai mutane za a ga da ya iske haka to haka wannan kawai ka ɗebo ruwa ne ka sa ga baki ka motsa su ka zubar da saura ka shaƙa ka shikenan babu tun sa yatsa to don wannan ruwa ita ta yi inganci na haɗa kurkura baki da shaƙawa da ruwan da ka ɗebo ka so uku za ka yi in ka ɗebo misali ka ɗiba ka kurkura ka shaƙa ka yaci ka ɗauko wasu uku shikenan na'am
باب ما جاء في تخليل اللحية قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى أو أوفى وأبي أيوب قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليد وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق ابن شقيق ابن شقيق عن أبي وائل عن عثمان قال أبو عيسى وقال بهذا وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عاملا أعاده قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح جملة تشانك إسناد أخوي عبد الكريم ابن أبي مهارب أبي أمية da'ifi ne kuma ga imam ahmad ya ce bai ma ji wanga hadisi daga hassan ba amma ta ba hukata da don haka ba matsala ga isnari na biyu kata da an hassan haka ba matsala hadisin akwai maganganu da yawa ma hadisi ne yana da hanyoyi da yawa an anasa ana ma shata ga halaye da yawa sai inda aka tsoron wani abu eh ka ɗauke shi ka'ida eh ka tabi da ama yana an ana amma dai malam sun ce an ana shi ana mashiyata sai inda an ka saka a mashi ne eh nan ai kaga ala kullu halin da tun daga Abdul Karim da Ibi ya mai mutaba to zai zai ta kauye shi eh باب ما جاء باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره اي نعم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى shi ma an nuna isa ƙazas ana ce mashi mi a san malik malik rahimahullah ya tsawon rayuwa ya kai shekara tamanin da wani abu to sai ya kasance jiki ne ya yi nauyi to galibi malik in zai zo cikin masallaci ka karatu na manzorama to shi wannan ah, almajiri ma'an shi yaka aza hannu gare shi almajiran malik sosai wanda ya anshi muwadda daga haddasana don shi abinda malika yi shi baya gaya ma hadisi in ka zo madina za ka je ka samu wani cikin almajirai ne sai ka anshi muwadda sai ka rubuce shi in ka zo malik na zanne ko dai ka karanta ko ne karanta yana saurari matsayin da muke a zaure eh to wannan shine dama ta ce kuma haka ma buhari ya dama abu biyu ne ya zama asama ko mi eh qira'a ala ima ala ala shaykh shaykh to wannan shi suka rinjaya su mutanen hijaz haka din amma akwai wasu ɗaiɗaiku da maliku ya karanta musu to cikin su wanda ya karanta mu waɗa da kai ne to shi wannan almajiri yana ciki ma'ana ya karanta shi da kai ne maliku ya karanta mu ba wa da malikai ba ana karanta yana saurari na'am
قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله المازني نعم متهيأ المازني نعم عن عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد كرب وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في في الباب وأحسن وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق akwai fa'ida sahabban manzon rahama masu wanga suna biyu ne abdullahi ibn zaid shine sahibul wudu shine nan akwai abdullahi ibn zaid sahibul azan shi buhari da muslim sai tan mai da hadisi ba sahibul azan wanda ya maholki lokacin da an ka zo madina an rasa hanyar da za a sanar da lokacin kiran sallah yayi to shi ke ne ce da damuwa sai cikin maholki wani mala'ika ya gaya mai kiran sallah da shi su ya faɗa abin nan afuwan ya zo lokacin yi ya faɗi ga mazarama sai ya ce mazarama ya ce ma shi abdullahi zai ya yi ilka'in wannan kiran sallah zuwa ga bilal ya kiran sallah to shi wance shi abdullahi zai sahibul azad shi ko wanga abdullahi zai sahibul wudu duk sunansu ɗai don haka a gami inda yake sauƙi hadisin shi abdullahi sahib al-azan to buhari musulun sai tabba Eh, nan ka ko hadisin mutafakun alaihi wanga ɗin da muke karanta
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس قال حدثنا قتيبة haka بن can سعيد gaban goshi da haka kowane kai ya inganta in ka fara gaban goshi wacce ruwa ta inganci zai zo nan akwai ruwa ta zuwa fara daga baya akwai ruwa ta zuwa fara tsakiya almuhim dai shahakar Eh.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح Eh, ya sha ya sha haka kuma ya dawo haka ba mu saba da shi ba ɓaga ruwa amma ta harko ta inganci ne amma kuma mutum ya yi ba laifi
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله جابر محمد cikin ahalul bait Jafar misali dan dan Muhammadu al-Baqir wanda yake koko shi muhammad bakir da dan hussein don a cikin ahlul baiti ne Ah, ita shi imam shafi rahimahullah ga wani kauli nan ah, turmizi ya kawo cikin waɗanda ka ganin shaha guda ce amma akwai ruwaya daga imam shafi'i kuma da yawan shafi'awa suna ga shaha uku za ka yi za ka shahi kanka sau uku ruwayar hadisin usman ya zo da wannan wasu malamai sun inganta wannan ruwa shi albani cikin tamam minna sauransu amma dai kauri ko da abu dawud ya ce abin da ya tabbata ga aikin manzo rahama kuma hadisin usman shaha guda da kai tafiya da dawa amma akwai malamai da gani kuma sha uku ba kaka ga wani yayi kuma ga abin Eh, amma dai inganci sha daya shi ya inganci ruwa usman ita ruwa ruwan biyu ta zo ruwaya wadda ta yi gaji ko da guda da ya ce daya za ka shafi yarda akwai ruwa uku wasu malamai sun ce sun tafi a kai amma na kaga bai amince su باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حب- عن حبان ابن و... هو حبان عن حبان ابن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا
wannan kusa ai haka ne galibi kana da hanya biyu ga alwala in ka wanke hannunka su zuwa gwiwa to ka samu ka sake taɓa ruwa ka shahi kai kuma ka samu ka wuce kawai Ku lura ba magana sake taɓa ne ga kunnu ga kunnuwa ba wanda matsalan nan ƙasa ba san sosai ba sai ana ta gani a gama in ka wanke hannayenka zuwa gwiwa hannu misali sauran damshin ka samu ka shafi kanka da kuma kunni kunnuwanka kuma ka samu ka sake taɓa ruwa ka sake ka shafi kanka to shine nan magana da imamu turmizi ke yi cewa shafar so ɗaya ko ko sake jaddadawa ma ja nahu ya akudu ra'asi ma'an jadidan wannan ya tabbata kuma ka samu ko baka taba wasu ruwa sabbi ba ka shafa kanka yayi ko wani ya tabbata asalin hadisi musuna ya tada shi namu
باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وب- وباطنهما قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما باب ما جاء أن الأذنين من hadisi الرأس ne hasan sahih saboda akwai muhammad ajlan almadani saduq isa albani yace hasan sahih
باب ما جاء أن الأذنين من الرأس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيع عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من أو, أو من قول أبي أمامة قال في الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك ال- بذاك ko abin da aka remu wa bil bara anas hadha hadithun laysa isnaduhu babu hasan dama ana samu wannan إيه.
dama na ce muku wani soyin tirmidhi haka take Mm.
daga ba mamaki mu babu hasa Mm.
ce haza hadisun laysa isnaduhu bi zaka qa'i مم.
eh
هذا حديث ليس ina kamar هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق فقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس قال إسحاق واختار ان يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع راسه وقال الشافعي هما سنه على حيالهما يمسحهما بماء جديد na'am wannan hadisi yana cikin hadisan da malamai suke magana a kansu ibn salah rahimahullah a cikin ulumul hadisi ya sanya wannan hadisi misali cewa yawan hanyoyin hadisai masu rauni ba su inganta da hadisi wanda hadisi yana da hanyoyi da yawa amma ibn salah yana ganin hadisin la ta kawwa lanu shadidu da'af akwai ilal haka ba ko hadisi yana da hanyoyi za a ce hadisi ya yi ta kawai shi ba amma harin hajar cikin nukat rabin sula ya saba yace a wannan hadisi ya nuna yana da asali da haka ana iya hasana shi albani Allah ji kansa da ya zo daga baya sai ya bi a hadisan shi har sai ya ce sahihi almajirinsa wanga mai ta'aliki wanga ya haɗe mashura Ali Salman sai littafi likahin albaniyar rasu da ya littafi ya aika ma albani walibinsa cewa hadisin nan ba babu ta inganci da da inganta ya tara ɗuruk shi ma duk hadisan ma'alul mai illa ne ya yoyi da kanihi an yoyi suna da illoli to daga ƙarshe shi kai na albani Allah shi kansa ya itirafi ce lallai shi kai ne ya dawo daga inganta shi amma ya dawo ga magana hafsin hajar sha ya yadda ga abin da almajiri ya rubuta mai amma ya nuna hanyoyin daban-daban sunan hadisi as haka shi kai ne ya dawo yanzu hasan ne ba sahihi ba amma nan ga wanda aka ba ya sa sahihi amma hadisi ne hasan da gairi ma ba ma hasan bane sai da gairi ne hanyoyi ne su dan tata juna eh Me illoli?
diba a duk kowane illa gare wanga kani wanda a gaban mu eh to ha- shaharun haushab eh ba shi dai ba shi yana da sauki ai eh sinaduna rabiya ku diba shi
بابه البصري أبي أبي الصدوق فيه ليلة to gajiya to yahi yahi ma zama shine dalili na sha'anin shahar akwai maganganu أما كما أخرج له البخاري مقبولا eh to duk da ya abin nan don haka yanzu akwai littafin na shi mashhur wanda abin nan ƙarshen rayuwa albani cikin silsila wadda ya yi ƙarshen rayuwarsa sahiha to ya kawo wasiƙar da littafin da shi mashhur tura mai kuma ya yaba ya gode mai ya ce amma dai shi yana gani har yanzu hadisin nan kawai da hafizin hajar ya ce hadisi ne hasan wannan shine sai dai matsala ta fiƙihu a gurguje an ka ce al'uznan min ra'as ga malikiya ma haka ne jamhurin malamai sun ɗoki kunnuwa cikin kai wannan shi ne amma mun ji maganar imamu shafi da sakam rahuya sun ce a raba a kai abinda an nan gaba to shi huska ce abinda an baya shi a kunnuwa don haka in za ka bi wankewa nan sai ka wanke tare da huska in ka zo wankewa sai ka wanke nan don huska ce in ka je nan baya sai ka shahi kunnuwa to amma jamhuru kuma wannan malkiya haka suke sai dai inda aka yi saɓani idan mun ga cewa abin nan al'uzamin ra'as ولا تبقى na أتي جمهور وكبت وكبت ai shi ne jamhuru jamhur sun tahi al'uznan min ra'as cewa su kunnuwa cikin kai su sai ni ce amma inda saɓani yake ga jamhur idan ka zo shin ka zo za ka shafi kai za ka shafi kai ne gaba ɗaya tare da kunnuwa wannan shine yahi inganci wasu malamai kamar malikiya suka ce a'a ka shafi kai ka sake taba kun- ruwa ka shafa kunnuwa tajdidul ma'i lahum eh amma sun yadda din kunnuwa cikin ka suke amma sun fassale ka sake taba ruwa eh eh lau ma wannan malkiya amma ina son mu gane inda sa asalin sabanin su malkiya sun yadda cewa kunnuwa suna cikin mi kawar da jamhuru amma wajen ɗabbakawa ne aka sha bambam jamhuru suka ce to tun da kunnuwa suna cikin kai to tun da yanka su sha kai to ka gama da kunnuwa malkiya suka ce eh kunnuwa suna cikin kai amma in ana so in ka zo sha kai ka sake taɓa ruwa sannan ka sake taɓa kunnuwa an fahimci magana eh amma su saura kajiwa da suka ce haka din shine amma kauli mafi inganci ka hada shahukanka da kunnuwa wannan shine hadisi yazo da shi ingantacce babu rabawa saki tabawa to wannan hadisi ya zo amma bai inganta ba abba ya ta da shi da isnadi da if kuma kawai da imamu abin hajji ya ce cikin bulugul mara ya ce gayar mahakus wancan na haɗa shahukai da kunwa ce hol mahafuz mafhumun wanda ya saba mai huwa maza shazin eh ta diba bulugul mara za a ga magana باب ما جاء في تخليل الأصابع قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخلل الأصابع قال وفي الباب عن ابن عباس المستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق يخلل اصابع يديه ورجليه في الوضوء وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن صالح مولى التوأمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضعت فخلل بين اصابع يديك ورجليك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شد- شداد الفهري قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعه na'am wanga hadisi na ƙarshe yana cikin hadisan da imam malik bai san da su ba
kwata kwata eh imam bai haƙi da wani sun hitas ah, daga hadisa abdullahi bin wahab al-misri yana zanne wajen malik sai aka so aka tambaye shi me ya hukunci sun tsafi yatsu shi ma alan nasu ce imam malik ce ba wani abu akan mutane kuma shi abdullahi bin wahab yana zanne wurin sai da ya bari mutane sun tashi da shi sai ma- malik shi ya imam muna da hadisi da ya tabbatar da ya ce ba ya- ya kawo mai sinadi ya kawo shi na sai imam ya ce haza hadisu hasan masu mutum yi kaɗo imam ya ce wani hadisi mai kyawu ne ban taɓa jin shi ba sai yanzu da diba harkar karatu kaga da wanda ya ce wai mala ya san komi shirme ne shikenan imam ah, abdullahi nawab ya ce daga baya sai na ji ana mai fatawa shi na ce a ta tsafi shi yasa an ka koma ga littafinmu ya shi yi magana tsatsafi ya tsohu amma inda yake na hannu ga malikiya sun ce ma wajibi ne na hannu amma ga na kawa wasu sun ce musabi ne wasu suka ce babu saboda saɓanin fatawar shi imam malik wasu suka samu ta baya suka gyara wasu ko waɗanda ba su same ta suka ce akan haka to haka wanga isnadin shine asali nan Qutayba amma Qutayba hadisin shi galibi daga Ibn Lahi'a to daga Abdullah ibn Wahab wata rana Imam Ahmad ya ga Qutayba ce a wa Qutayba aka hadisanka suna da kyawu daga Ibn Lahi'a ya ce abin da ya faru ya ce mai imam ahmad ya ce da ni ta yi misira sai na iska abdullahi bin wahab sai na an sha hadisan da ya ruwaito daga ibn lahiya sai ni kofi sai ni je wurin ibn lahiya ina karanta mai ya ce to shi yasa hadisan ka suna da kyawu ga galibi ruwaya katada mai kutai mutum sa'id ya karɓe ta ne ta ibn lahiya ta hanyar abdullahi ibn wahab yasa nan kaga kutai ba ne amma abdullahi ibn wahab ya ruwaito hadisin yasa na albaniya ma inganta shi amma da abin da ya kamata ya zama hasan suna ibn lahiya akwai magana a kai ne sai da ruwaya abadala wadanda kace ma abadala uku ne duk da yake yanzu bincike ya yi bincike an samu wajen mutum bakwai ƙari daga waɗanda uku waɗanda suka jiya daga ibn lahiya qabla ihtilali shi wani abdullahi wahab al-misri da abdullahi abin nan alƙari al-makki sannan da abdullahi mubarak su ne aka ce ma abadala in sun karoto daga ibn lahiya to raya sai ci a hasan to amma missa saboda sun roto kahin ya samu tabuwar hankali to an gano akwai da suka roto su ma irin haka yanzu an yi malitahi na haɗin sunayensu da ruwayensu da aka ana masu ilhaƙi da irin waɗannan da aka wagga ruwaya ta kuteba malamai sun yi ilhaƙinta cikin waccan saboda ina an so hadisin daga abdullahi muhammad to kaga shi yasa imam ahmad rahimahullah ya yabi ruwaya kutaiba an ibn lahiya na ba ta fahimta to a ka ala kula na hadisin dai wanga ya tabbata ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam ta wada'a idan laka asabi'a rijlaihi bi khinsiri da hinsir shine wannan za ka sa dan wannan yatsa tsakani ne shine dalkul tsakanin kahohin yatsunka za ka sa ba bisa ba tsakani aka za ka yi ka sa da hannunka na hagu eh ne khisar ne dan karamin yatsa za ka sa tsakiya misali irin haka kai haka haka haka akai tsakani haka ba sama ba eh to hadisin shine hadisin da Imam Malik bai san da shi ba almajiri ne Abdullahi Wahab ya san da shi to haka din tadilika sabe ya tabbata ko na ga littafinmu na malikiya ga yatsun hannu amma sun ce mawajibi ne na'am باب ما جاء ويل للأعقاب من النار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قالوا في الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث هو ابن جز الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المس على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان wannan hadisi mutum alaihi ne kuma kun ji wata magana shi yasa tirmizi littafin alkhairan sai a gare sai ce wa fiqhu hadha hadisi shi da kai ne fiqhin wanga hadisi an la yajuz mas al qadamain bai halatta aisha a bayan dogadogai إذا لم يكن idza lan yaku alaihima kuffan in babu kuffai ko ko jauraba wannan hadisi yana cikin hadisai ingantattu wanda suka tabbatar da bacewar ɗan shi'a rafidawa su aka si suka yi ɗan shi'a ba su wanke tawa sai dai su shahi tawa kuma shi yasa wanga hadisi ya hausu wailun bane ya taɓa da alƙabinan na ga dugadugai waɗanda ba a wanke ba daga wata jahannama wannan ya nuna ƙarara fahimtar su ba ta caci gaba ɗaya za in za a gane ɗan shi a rafidi to alwala ta bai bai wanki ba sai dai ya shafa haka ga fatar amma in jorabi gare ka ko safa wadda ka yi shafa to wannan babu komi shi ne abin da turmizi ka cewa wa bi ka hasla hadis an la yajuz masu alal qadamaini idza la ku alaihi ma kuffan aw jawraba jawraba sune wannan safa da ake sa ta shi jawraba don haka wannan wata rana ga wani hadisi ma na abdullahi na'am ya ga suna gashi na ya faɗe shi wa sharafi wa amran ya- suna sauri sun bat dugadugansu ga alamar lum'a da ake cewa shine sai annabi yayi wannan magana haka wannan ya ƙara tabbatar da a cewa yan shi a rafidawa ba su akan hanyar manzon rama sallallahu alaihi wasallam ka tsare mu. na'am باب ما باب ما جاء في الوضوء مرة مرة نعم سند wani sanadi eh Rabi an Abdullahi bin Amr wa Aisha eh idan da zai ya karanta da bambanci
to karanta doctor mu وفي الباب عن عبد الله بن عمرو na'am وعائشة وجابر na'am وعبد الله الإب- وعبد الله بن الحارث نعم.
وابن جز a amma ekip oh oh cikon suna abdullahi ne gare ka Eh.
eh cikon وابن جزء الزبيدي ومعيقيب وابن جزء الزبيدي eh yayi ومعيقيب sunan sahabi ne وخالد بن الوليد نعم.
وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي oh سفيان mai mai ne mu kenan ai mai mai ko na muna mu wa Aisha wa Jabir bin Abdullahi bin Harith
to lalle kawai akwai mai mai saboda ai ga abdullahi can warko wa fil bab an abdullahi ibn amko wa aisha wa jabir wa abdullahi ibn haris wa yaqim wa khalid ibn walid wa sharabil ibn hasana kuma sai ce amru ibn as ko da ke uban ne na babu mai mai baban shi ne ko wani sahabi ya rawato abdullahi dan dan amru ibn as eh babu matsala wa yazid ibn abi sufyan yazidu na bi sufiyan ku lura nan wasu na shirme yazidu biyu ne yazidu ɗa yazidu uba shi yazidu ibn abi sufiyan shi ne uba shi ko yazidu ibn muawiya shi ne ɗa shi muawiya yana da ɗan uwa yazidu shi ya fara gwamna a sham lokacin umar umar ya tura yazidu yayan shi mu'awaya ya yi gwamna a sha yana na sai allah mai rasuwa umar sai ya ce to mu'awaya kanansa ya je ya zama gwamna don lokacin umar ba to lokacin shi mu'awaya sai ya yi ɗan ɗa don tunawa da kanan iyayensa sai ya samu shi yazidu Zaka shi wanda yazidu ba sahabi ba ne ɗan ɗan mu'awaya yayan mu'awaya shi ne sahabi a lura da wasu suna kalɗin abin su cuɗa shi ya zidunu ibn abi sufyan shi ne yayan muawiya shi ne sahabi shi kuwa zidunu muawiya shi tabi'i ne wanda bayan abin da ya faru ya faru a wasu na yan shi a su mai da shi addini zage zidunu muawiya in ma wani lokaci wani na faɗa mai wasu mahaukata cikin 'yan ɗarika suka ta yi suna ɓace yazidu su ma sai 'yan shi'a suka taho 'yan sun ka su 'yan ɗarika suka ce allah ya ce sun ce da uba ne haka 'yan shi'a ka kara wa kenan Muawiya. jihar ka kawai da ibn salah da nawawi allah cikin suka ce ina unwanin zagi in dai ya ziri duk abin da ya- ya ce ya gani ba ga hadisi na ta ce wai ce ka ku ɓaci matattu sun sun sadu ga abin da sun kai to yanzu ka so ka samu sannan tarihi an ɓata shi abin da yan shi'a suka ƙara cikin tarihi akwai ƙarshe ƙarshe abin da annan na ma'ana yazidu ba haka bane sun ce bai sallah bai kaza kuma duk ƙarya ne ahlul bait sun ce ƙarya ne ya halatta to wannan ya yi kuskure ne gaskiya wannan kan gaskiya ne ya halitta madina ya kuskure amma to eh, ba da hana ba ne. kuskure ne wannan amma wannan cin karshe karshe na addini ya bai da kula da sallah duk ƙarya ne kuma tafi da mulki alƙali mulki bala'i ko wani ana yi ba kashi na ana ta yi ba su mutanen madina lokaci su suka mai tawaye ko abdullahi umar ya tara sai ci "Mm, kar ku yi mishi tawaye Kar ku duk wani sahabi ya jawo hankalin su abdullahi umar da ya ga abu ya ɓaci sai ya hita ban madina ya koma taimaka yazidu da ya ji an ce mutanen madina su mai tawaye ya sa kwamanda ne shi ya ce ka ta in ba su dawo ba na halatta maka madina kwana uku ka ta duk ka yi abin da za ka yi. harkar mulki in ba ka so kauce ko za ka ka- ka shirya ai kwana ba shi ne aka yi ta gashi nan ana ta yi wa ka tsaya makarantar ka ai kwarai na wala malam Allah ya tsaya makarantar ka Ah, in ka shiga wannan jidali ne ko ba ka hita kwarai da gaske sannan jama'a yanzu harkar karatu an taba cewa an cika ba taba ce an ce karatu yau malamai sun yawa wasu su tsaya to abinda a haka ka je ga harkar da za ta zo ta wuce waɗannan za haka suna dambe suna bace-bace ya ajima a gansu wuri guda suna bacin juna suna wasa dai ba ka da aikin yi dai da da aiki ja aka mutu ba ka iyawa ta shiga shiga kai fatan gari kai addu'a gehen kana nan dai makarantar ka wallahi gaggaba makarantar ai kwarai gaskiya na yanzu akwai fatoyi wasu malamai sun sake ɗalibai a shiga siyasa a shiga yanzu abubuwan ƙasa ina da labarin su wasu ma an ce yanzu to a sake su hito da kansu to kaga abubuwa akwai matsala gaskiya yana ma kamar sa ɗalibai mu mu shagala da wannan karatu wallahi shi a girman duniya da nan insha Allah duk wanda ya ce zai yi, to ite kai dai wata addu'a ƙasar ga Allah ba mu shiga siyasa to wa'i karatu ya samu shi amma a samu wasu cikin mu waɗanda ke da ahliya waɗanda za su iya yin abin sai su shiga sai ya zama wakilci amma in mun ga ce mu ba makarantu na allo da sauran abubuwa to za mu zo maka- ni na san mutumin zamfarin jiki na san abin da ya faru lokacin rima sai da an kawai lokacin rima malamai sun kafa zama zaune koko saboda hidimomi dandana a hito an sai an an ka kawo musu motoci an ka harkoki dandana mitin can kaza sai makarantu suka zama matsala amma a samu wasu masu iya wakiltar mu su shiga sai mu yi musu addu'a mu ko mu ci gaba da karantar da al'umma addini Eh, bacin karo bacin karo Babu, babu, babu.
Kwarai.
Eh, ya fito Kwarai da kuma.
gaske. Eh, Bayanin ya kwarai- kwarai da gaske insha Allah eh kwarai da Za gaske gane gaskiya ne.
ai babin lalura ne ita siyasa ta zama na lalura lalura ta zama na sannan kuma in yanzu wasu ko shiga musulman ba dan ne muna haƙƙi za tun da gashi ma an yi wanga musulmi musulmi ana jidali to kaga
Ballantana To, ba shi amma wasu su wakilce mu waɗanda masu manufa irin waɗanda ya kamata a sami malamai an boko kuma shi boko sun yi addini to sun san damu sun san hagu su ya kamata su shiga eh don ta a masu wayo yayin in ba kai ka san ma ba dan boko ba ka san boko ba sai a ce ka ta mana sai a ta maka shigo shigo sai a ce ka can gehe amma kai ma misali injiniya kake misali kuma ga shiga karanci addini yanzu da sunan da yawa sai shiga a kan basira in turanci ne a ta yi Eh, in duk abun gane a yi sannan ya sa addini ƙwarai Kuma bai bar addinin ba.
a ina ai ga shi nan da yawa irin pakistan da sauran wurare haka an kai Mm. na'am
babu ma ba ja'a fil ka hana mu bayani ba da wata daji gare ka ba na so magana ce mai muhimmanci abin ana ciki ne to a fahimce shi eh Alright, yanzu sai ka hito abin ka ba shi
ko sanata ko a kaura babu ma ja'a fil wudu'i marratan marra
eh na Ba na sai mu za mu sa nan sauran minti na ala haddathana na'am
to to ko mu sa hadin minti dan kana ne mu kana sai ma ta abi wudo marata marata sai mu sa nan ko eh a an ce akwai ɗan jawabai haka na ganin bayan juma'a da karfe uku za mu dawo fa insha Allah bayan ko a kara kaɗan to zuwa ina tare to karanta kan mai sai sai mu kare zuwa eh, saura mu ka- tashi babu ma ja fi man sai ta wadda ba a da rudu karanta waɗannan na biyu باب ما جاء في الوضوء مرة مرة قال حدثنا أبو كريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح وروى سعيد بن سعد وغيره a'a آه.
rawa و- shi وروى dai رشدين رشدين وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه ba ka ga وسلم anin na abbas عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم hadisin buhari ya fitar da shi akwai wani dabi'i da ibn al-arabi al-maliki ya bayar mai muhimmanci ya ce wanki so ɗaya ko so biyu ko so uku duk ya tabbata amma da sharadin isti'ab misali in za ka wanke ka ɗauki so ɗaya ɗaya maratan maratan to ka tabbatar ka isti'ab, ka haɗa wurin wankewa ne da ruwa in akwai baka haɗe ba to wannan wankin ba shi ne dole sai ka ƙara wani aka shi cikin arujin awazi ibn al-arabi al-maliki ya ambata wankin na a tabbatar da an haɗe sannan in ka haɗe na farko sannan na biyu da na uku za su zama mu- mu- mustahabi ko fadila amma in baka haɗe ba to na biyu da na uku bai zama fadila ba an fahimci magana in ka game misali wankin harko to na biyu da na uku za ka yi shi zai zama fadila ko sahabi amma in ba ka yi ba to wannan na biyu shine ya koma ba ba fadila wajibi to haka a kula to haka manzon Allah ya wanke gabansa so ɗai ɗai alhamdulillah alhamdulillah wannan ƙasa muna da albarka ƙasar nan wani sha'anin ruwa ya gare so soraye ruwa yau gani irin sahara ta haka yin alwala ka ce har sai ka wanke so biyu ko so uku sai akwai ruwa to shi yasa sai shari'a ta sauƙaƙa in ruwan sun yi kaɗan to ka wanke so ɗaya ɗaya ɗaya kaga wani sauƙi ne manzon rahama ya haka na باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز والأعرج عن أبي هريرة أن النبي al'a'araj صلى الله عليه al'a'araj هو الأعرج ko kana da huwa هو الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح wannan hadisi cikin isnadi sa akwai abdurrahman thabitin sauban fihi kala saduq ne shi sana albani ce hasanun sahih ma'ana isnadin hasan ne amma matanin sahihi wannan shi ya adda magana abdurrahman thabitin sauban العنبسي الدمشقي الزاهد eh saduq ne akwai magana yana kuskure ورمي بالقدم wannan la ya wajen haris
قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر الأحول أن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا kuma eh, wannan shine hadisin usman ga yanan zai kawo mana باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا Eh, wanke su uku قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حيه koyon shi gaggar waye abdurrahman mahadi an suyan suyan sa'id sauri ba ibn uyna ba abdurrahman na bai rawaitowa daga ibn uyna sai dai daga sauri da shi da wake duk daga sauri ne عن ابي حيه عن علي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضا ثلاثا ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضي- رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث ka ji wani ka hulasa وليس بعده شيء وقال ابن المبارك لا آمن إل لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم ba amince ba akwai ma ruwaya lan am wanda ya wuce so uku man zada amma auna kasa wannan auna kasa bai inganta ba man zada faqad a'tada wa zalama to shine nan yake magana wa qala ahmad وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى Allah ya tsare wanda an ka jaraba irin masu waswasi ka san wani eh, kana yana alwala kamar yana iya minti 20 yana alwala sai masu waswasi ne sai sai shi ce baka tsarfa nan ba to kaga an jarabe shi Allah ka tsare kuma ku sani waswasi babu alkhairi ciki kakka yadda shi daya aure ka ko da aka ce wanda shi daya aure ya bari gaskiya saboda Allah ya ka saba mu bai samu lada shi shi waswasi zunubi ne bisa zunubi a ibn aqil alhambali yana zanne sai wani ya zo ya ce ga wata malam yana da janaba na shiga cikin teku na hito amma yana wasu wasu ya ce ta an ɗauke masallah to ka zama hukaci mutum ya shiga gulumi ya hito ko yana wasu wasu wani ai wasu wasu ya kai malam kuma galibi yana kama samari wani suka dawo ja addini kwarai da gaske sai ga mutum na ta amma mutane na gani ne sai a ci kai na akwai masu kwantar kansu Ya- wani ya ci sahi in ya kafara ya ci ba kai kafara ba sai ya kwanci kai na ya ci abubuwa na mahaukata shi ne abin da ibn mubarak ya ishara sai mu tsani ko za mu tsani insha Allah kawai mun ga ce insha Allah bayan kare uku bayan sallar juma'a za mu dawo mu ci gaba abin da makaranta daidai Allah shi ba mu da kuskure Allah shi ya yi mu suwana